والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا مجلسينا ثلاثة bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1447 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da 24 ga watan biyu miladiya ta 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 71 a cikin wannan surar mai albarka suratu al-ma'ida a yau za mu tashi aya ta 72 jiya sadda muke fassara aya ta 70 fadin Allah la qad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan wa fariqan yaqtulun ina ji sai na fassarar da bala a ganin da muke nihi ba ni da kaina na fahimci cewa kamar fariqan kadzabu wa fariqan yaqtuluna sai su karyata wasu jama'a daga cikinsu su kashe wasu jama'a daga cikin annabawa don hausa magana ta tafi ko fili za mu tashi da karkafarar ladina ƙwaro inna ba hu da masu yi mariya na
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون
الله مدعوكين سركيتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم hakika waɗanda suka ce lalle Allah shine almasihu ɗan maryam sun kafirta wa qala almasihu ya bani isra'ila a'budu Allah rabbi wa rabbakum almasihu yace ya ku bani isra'ila ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin innahu man yushrik billah lalle yadda al'amarin yake wanda bi yayi shirka da Allah faqad harrama Allah alaihi janna hakika Allah ya harumta aljanna gare shi wa ma'awahun nar makomarsa wuta wa malin zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka da za su taimaka masu yayin da azabar Allah ta cin masu laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha hakika tabbas wadanda suka ce Allah shine sifan na ukun alloli uku sun kafirta wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani abin bauta da ya cancanta a bauta mai face abin bauta ɗaya shine Allah wa illam yantahu amma yaquluna kuma lallai idan ba su hannu daga faɗin abin da suke faɗa ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lallai wallahi azaba ne radadi za ta shafi waɗanda suka kafirta daga cikin su afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin yanzu su ba za su tuba ga Allah su nemi gafara saba wallahu gafurur rahim alhali Allah mai gafara ne kuma mai jin kai mal masih ibn maryama annabi isa al masih dan maryam bai kasance kowa ba illa rasulun kad khalat min qablihi rusul sai manzo wanda kafin shi manzanni sun zo sun gabata irin shi wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma siddiqiya ce kana ya'kulani at'am da shi da ita duka sun kasance suna cin abinci unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat ka duba ka ga yadda muke bayyana musu ayoyi filla filla sun manzur anna yufakun sannan ka diba ka ga irin yadda ake kokarin kautar da su daga daidaitan tafarki Allah subhanahu wata'ala bayan dai doguwar magana da aka yi ta yi wanda galibi an mai da hankali akan ayoyin da muka gabata baya akan magana game da yahudawa su ne aka yi ta magana a kai Allah subhanahu wata'ala ya juyo akalan magana yanzu kuma game da nasara da kuma su game da Allah subhanahu wa ta'ala da yadda suke jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ta waya Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya rantsuwa a farkon aya ya ce laqad wanda lamun din lamun kasmi ce sannan ya kawo qad litahqiq lallai wallahi tabbas kafara ya kafirta suwa waye ya kafirta ko suwaye suka kafirta alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam waɗanda suka ce lallai Allah shi ne almasihu ɗan maryam kafin yana da kyau fahimci aƙidar kiristoci kala biyu ce ba aƙida kala guda ba ce game da Allah subhanahu wa ta'ala galibi abinda muka sani shi ne abinda aya ta yi ta yi magana ko muka fi ji faɗin Allah inna Allah salif faɗansu inna Allah salif salata amma suna da aƙida ta الحلول والاتحاد الإلة الحلول والاتحاد شيني ألا يا سوكا jikin annabi isa annabi isa ya zama allah ba sai ya zama allah ɗaya da shi da allah wannan ita ce aqida al-hulul cewa suna cewa akwai allahut akwai annasut annasut shine mutuntaka ta shi annabi isa bashariyarsa allahut kuma shine allantakar shi suka ce hallan lahut finnasut ma'ana allah ya sauka a cikin mutuntakar annabi isa matsayinsa na mutum sai ya koma allah daya kaga kenan da annabi isan a wurinsu da allah sai suka haɗu allah ya shirya annabi isa suka haɗe ke suka zama abu guda daya shi ne nan Allah yake magana cikin faɗarsu inna suna cewa inna Allah huwa almasihu ibn maryam Allah shi ne almasihu dan maryam kaga nan suna da awar Allah nawa ne kenan Allah ɗaya ne sai dai Allah shi ne almasihu almasihu kuma shi ne Allah ɗin ina fata an fahimta da haka kaga sun mai da annabi Isa shi ne Allah ɗaya Allah ya ce kun wa qala almasihu shi annabi Isa almasihu malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa kan meye ma'anar almasihu musamman ma ita kalmar almasihu kalma ce da an kira annabi isa da ita kuma dujal ma ana kiran shi almasihu an kira annabi isa almasihu kamar nan aya addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a ƙarshen tafiya ana faɗin wa min sharri fitnatil masih dajjal shi annabi isa masihul huda ne war rahma shi kuma dujal masihul dalali wal adab to me ma'ana almasihu din suka ce wasu suka ce alladhi yamsahu al-ardha bi qadamayhi shine wanda da kafa ce zai taka sai ya karata duniya baki daya wasu suka ce a'a annabi Isa ana kiransa da almasihu li'annahu yamsahu jisma al-marid fa yasiru bari'an bi idnillah yana shafar jikin mara lafiya sai ya koma waraka sai ya samu waraka da izinin Allah da haka an kira su da almasihu saboda yana shafar jikin marar lafiya sai ya waraka daga rashin lafiyarsa da sauran dai abubuwa da haka dai ko ya zama wanda zai kara ka duniya da kafafuwansa wanda shi jujal wannan ta tabbata kai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da jujal zai kara duniya baki daya annabi isa kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin abin da ya bashi sawa ubri'ul asmaha wal abrasa wa ufi al mauta bi idnillah wanda waɗannan marasa lafiyar shafar jikinsu yake kawai hesu waraka yasa ake kiransa da almasihu to shi da kai annabi annabi Isa sai ya ce musu ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila ubudu Allah rabbi wa rabbukum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku kaga tun daga nan kenan annabi Isa ya barantar da kai ne daga da'awarsu da suke yi a kai ne cewa shi Allah ne yace ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku kenan shi yana da ubangijin da ya kamata a bauta mawa sannan su ma suna da ubangiji wanda shine wannan din sannan a nan sai ya kira shi da sunan sanar rububiya sai ce ubudullaha bai ce ilahakum wa ilahi ba ko ilahi wa ilahakum ba sai ce ubudullaha rabbi wa rabbakum don mai don ita rububiyya ita ta kunshi ma'anar hatta ayyukan da suke bayyana zahiri ta kunshi ma'anar ayyuka na zahiri da Allah yake yi cikin halittunsa wanda sun san ba shi annabi Isa yake ba Allah ne yake yin wannan wanda su kuma waɗannan su ne dalilan da ke ƙara tabbatar da cancantar Allah ta abota mai shi kaɗai shi yasa ai kaga duk ayoyin da Allah yake jan hankalin kafirai zuwa ga imani da su ai ayoyi ne da suke kunsar sa ma'ana ta ko magana game da rububiyar Allah subhanahu wata'ala shine ayyukan da shi Allah yake yi din tun daga halitta yanayin da ya halitta halittun raya su azurta su ba da lafiya ɗora rashin lafiya wadata da duk abin da ke da alaka da wannan duk wannan yana shiga cikin rububiyar Allah subhanahu wata'ala wasu su suna nan aka haifi annabi Isa wasu su ba su nan amma dai sun san ba shi yayi su ba kaga shi yasa sai tashi sai ji hankalin su ta hanyar ta ku bautawa Allah shine rabbi wa rabbakum dan ta hanyar nuna musu ga ayyukan da Allah nan ke yi zahiri wanda kun gani wanda ba ni yin su ba kuma in kun tashi roƙo ba wuri na kuke zuwa ku roƙa ba Allah ce annabi Isa ya gaya musu haka kuma ya gaya musu innahu man yushrik billahi lalle wanda bi yasma yana sawa Allah abokin tarayya faqad harrama Allah alaihi janna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar bari mu kalli ayoyin wani kallo yadda in muka yi magana gaba daya mu kitar abin da shi zai mai yumu kaga laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam sai kuma Allah ya faɗi laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa faɗasu inna allaha salisu salasa nan kuma suna nufin Allah shine sukun na uku cikin alloli akwai alloli guda biyu shi Allah shine na uku wanda wannan shine galibin abin da muka fi ji game da aƙidar kiristoci cewa shi annabi isa da mahaifiyarsa maryam alloli ne sannan sai allah subhanahu wata'ala wata'ala allahu amma ya ƙuluna wa yansibunahu ilaihi uluwan kabira suna jingina wa allah annabi isa ta shi ɗaya ne daga cikin allolin uku mahaifiyarsa maryam ɗaya ce daga cikin allolin guda uku sannan sai shi allah shi ne cikon na uku to shi maganar cewa alloli guda uku ne na farko sun jingina wa shi annabi isa sun jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala shi a matsayin ɗa da haka shi yasa suke ba shi matsayin allantaka mahaifiyarsa suka jingina ta a matsayin mata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya tsakaka daga abin da suka jingina mashi sannan wasu daga cikinsu wannan ita asalin aƙidar na farko kiristocin farko shine inna Allahu al-masih ibn maryam wanda suka zo daga baya hadda wasu daga cikin na farkon suke suna da wasu daga cikin suna da wannan aƙidar musamman orthodox da kuma protestant suna da wannan aƙidar ta cewa Allah subhanahu wata'ala ko almasihu shine Allah ko kuma Allah subhanahu wata'ala shine cikon Allah na uku suna da wannan aƙidar na farko bari mu kalli me ya dalilin shigar da Maryam cikin alayin alloli da suka yi da'awa dalili sun ce saboda ta haifi annabi isa alaihi salam ba tare da miji ba wanda kuma an sani ba a haihuwar mutum ba tare da uba ba ita kau ta haifi annabi isa ba tare da tana da miji ba ba tare da kuma wani namiji ya taɓa kusantar ta ba da haka tun da ba wannan ba ne ba kenan ɗan da ta haifa na allah ne tun da ba ya da uba ita kuma sai suka jingina ta ga to duka allah subhanahu wata'ala ya san duk abin da zai biyo baya in ka kalla matsalar abin da ya shafi babu wata mata da alkur'ani mai girma ya tattauna game da wasiti ita kaf kamar maryam alaihassalam ba ma tattaunawa ba babu wata mata da alkur'ani ya kira ta da sunanta kaf a cikin alkur'ani in ba ita ba sannan sura guda sun kutukum allah ya wari ya kira ta da sunanta saboda muhimmancin al'amarinta da kuma alaƙar maganarta da aƙidar musulmi da waɗanda ke ƙoƙarin hita daga wajen musuluncin ta hanyar ba ta matsayin da bisan canta ba shi yasa Allah sai da ya ɗauko labarin annabi Isa tun daga tushe Allah ya fara bada shi don kada a bar wata gaba ko wata ƙofa da wani zai zo ya shigar da banna ciki har ya cimma abin da yake so ya cimma ba ta jingina wa Allah abokin tarayya cikin mulkinsa ko jingina masa mata ko ɗa wanda Allah ya tsakaka daga wannan tawaya ci ga Allah jingina masa wannan kamala ci ga ɗan adam saboda shi dama yana da tawaya ta kun ga a suratu ali imran Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin haihuwar maryam alaihi salam ita kankin kanta sannan a surar yayi maganar haihuwar annabi isa a suratu maryam yayi magana daukar cikin annabi isan yayi maganar haihuwar annabi isan har ma yayi maganar abinda annabi isan ya fara da'awa zuwa gare shi duka wannan dan share fage da yankan hanzari ga wani wanda zai zo ya faɗi wani abin da ba wannan ba ita labarinta ya fara tun daga faɗin Allah inna Allah qasa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب kaga labarin zuwa ta duniya ne na Allah yake bada labari Allah ya ce Allah ya zaɓi annabi Adam inna Allah safa Adama sannan Allah ya zaɓi annabi Nuhu ya zaɓi iyalan gidan annabi Ibrahim ya zaɓi iyalan gidan Imrana shi ne mahaifin ita Maryam ɗin Allah ya zaɓe su ya fifita su akan sauran talibai zuri'a ce sashen su daga sashi yake Allah ya ce Allah masani ne ya ne kuma Allah masani ne Allah ya ce ka tuna yayin da matar Imrana ta yi wa Allah alwashi ta ce na yi maka alwashi na abin da ke ciki na in na haife shi na sanya shi ya zama yantacce ga ɗakinka zai zuye wa ɗakinka hidima ya zauna ya bauta ya kula da ɗakinka ka an shi wannan ake daga wuri na kai mai ji ne mai kai ne mai ji kuma mai masanin abin da zai faru lokacin da ta haifi wannan cikin sai ta haifi ɗaya mace sai ta ce ya Allah na haifi wannan ciki amma sai gashi ɗaya mace ce na haifa Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at ai Allah ya fita sanin abin da ta haifa sai ta ce amma duk da haka na sa mata suna Maryam kuma ina nema mata tsari da zuri'arta daga shedan wanda ka kore shi daga rahamarka ka je ki da yanda ke da Allah ya ce sai Allah ya karbi wannan diya da ta bawa Allah kyakkyawar karba ya tsuruta ta taso kyakkyawar tasowa sannan ya miƙa wa zakariya al'amarin renanta bayan yare ne ta fara tasawa a ɗakin da take ciki kusa da baitul maqdis inda anan take rayuwa duk sadda annabi zakariya ya shiga ɗakin ta inda take ibadarta inda take rayuwa sai ya samu wasu dangin abinci Allah ya bata wanda babu su a gare duk sadda ya shiga sai ga wannan sai tambaye ta wai ina kika samu wannan ke maryam tace daga wajen Allah yake Allah shi ke azurta wanda su ba tare da hisabi ba Allah ya ce daga nan kaga labarin ta sai kare sai aka dawo magana shi zakariya kawai abinda Allah tana manzo Allah a gaba wa ma kunta ladaihim idh yaquna aqlamuhum ayyuhum yaqulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun ba ka nan sanda suke jiwa qur'un su waye alqalumman su na qur'a waye cikin su zai reni maryam ba ka nan sanda suke jayayya kowa na cewa shi zai rene ta kaga labarin haihuwarta da rainanta da da rainanta hannun zakariya anan Allah ya bada labarin shi sai maganar daukar cikin annabi isa da kuma haihuwar shi a wannan surar Allah subhanahu wata'ala ya fara magana a kai cewa in qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih isa ibn maryama wazihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadhalika allahu yakhluqu ma yasha' إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنزيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة من الكتاب من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وزئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم kaga daidai nan labarin haihuwarsa da abin da zai kare sai da a wasta nan ta fara magana falamma a hatta isa min umul kufra qala man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansaru allah amanna billahi wa shahad bi anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma shahidin ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وذائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون حذوا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون kaga nan har ma an zo har tafiyar annabi isa bayan rayuwarsa sai a suratu maryam allah subhanahu wata'ala ya nan ne ya bada labarin cikin annabi isa filla filla mataki mataki tun daga faɗa sauran kurfi kitabi maryama idin tabarat min ahliha makanin sharqiyya fattaqadat min dunihim ijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها قوم من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المال صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم duka nan kaga tun daga ɗaukar cikin da abin da ya faru da gwagwarmayar da aka yi har zuwa sadda annabi isa ya fara magana da mutanensa duka Allah ya bada labari shi a to wannan kaga Allah ya share fage cikin alkur'ani saboda dama za su zo su yi da'awa ta jingina wa annabi isa abinda bai tantance a jingina mashi ba abinda ba haƙƙin shi bane a jingina mashi shi yasa Allah in zikir ya tattauna da al'amarin mahaifiyarsa ya tattauna al'amarin shi kanshi annabi isa din dan kada a bar wata kura ga wani da shubuha za ta zo ta sa ya yi tunanin ko dai abin da ake jingina wa annabi isan nan gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala sadda ya kaddari haihuwar annabi isa ya kaddara a yake annabi isa babu da babu uba afwan saboda ne na farko duk ya gwada cikar iko ne din cikin fadarsa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun domin wanda ya halicci mutum da uwa da uba yana da ikon ya halicce shi ba uwa ba uba din ba shi yasa ma Allah ya buga misali a suratu Ali Imran yace inna masala Isa inda Allah ka masali Adam dan shi annabi Adam ma in akwai wanda ya kamata a bauta mawa ai annabi Adam ne saboda ai shi annabi Isa akwai uwa ta dauki cikin shi kuma haihuwar shi tai shi kawai annabi Adam ba uwa ba uwa ba uban duka baki daya Allah ya halicce shi haka ya sako shi duniya sannan ya halitta mashi mata sannan suka fara haihuwa wani ya samu uwa ya samu da ya samu uba kai da haka in akwai wanda ya kamata a bauta mai saboda wannan to annabi adam alaihi salam annabi isa alaihi salam bawan Allah ne abin da yake gwada ba Allah bane ba na farko haihuwar shi akai haihuwar shi akai kuma ba dan Allah bane ba kamar yadda suke cewa Allah subhanahu wataala a gaba zai yi magana akan wannan wa qalatil yahud wa zayr ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah sun ce shi annabi isa tunda bai da uba to kenan Allah ne ubin shi shi ya haifi shi ya haifi shi kenan shi ka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa wanda shi ɗa tawaya ne tawaya ne ga mutum mu da yake muna da tawaya kasa shi ne shi yasa muna buƙatar ƴaƴa don rayuwar mu ta cika raunin mu ya samu ƙarfafuwa shi ka Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama shi baya buƙatar ɗa balai ya ƙarfafa shi in yana buƙatar ɗa to kina akwai buƙatar mata shi yasa ma Allah ya ce anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ta ya za a iya zama yana da ɗa alhali baya da mata mafi girman aibi ko tawaya ko zalunci da bawa zai yi wa Allah shine ya ce Allah yana da Allah subhanahu wataala yayi magana duk mafi yawan wuraren da yayi magana sai ya tsaya ya tsarkake kai ne saboda datti ne aka jingina mashi a suratul baqara wa qalat takhalla Allah wa qalat takhalla Allah waladan subhana bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanituna kaga sun ce Allah yana da da Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah sai ya tsarkake kai ne sannan ba wannan ba sammai da kasai tashin hankali suke shiga idan suka da an jingina wa Allah takadu samawati yatafaqqarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda dan illa ati ar-rahmani 'abda duk wanda ya san girman waɗannan halittun ya fahimci sukan shiga tashin hankali sama ta kusa take cewa duwatsu su dinga kokarin durowa daga wuraren da suke su da gargaje saboda an jingina wa Allah da yana gwada ba karamin al'amari bane jingina wa Allah da haka su suna jingina wa Allah da cewa annabi Isa dan shi ita kuma Maryam tunda ta haifi annabi Isa to wannan ya sanya ta zama matar Allah Allah ya tsaka daga abin da suke jingina masa da haka a da'awarsu ta inna Allah salisu salasa shine shi Allah shine Allah na daya sai maryam ita ce ta biyu sai annabi isa shine Allah ta uku to ka'idar duniyar nan da take rayuwa yau waqi'inta ya gwada bayyiwa a samu Allah fiye da daya saboda Allah ta lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda akwai alloli banda Allah cikin duniyar nan da duk duniyar nan ta zai baki daya saboda Allah zai ce zan yi ruwa nan wani sai ni ban tashi ruwa ba yau wani sai na shirya azurtawa da wani sai cikin talauci nake son ganin shi to da ya duniya za ta zanne kenan kaga babu yadda za a yi ah ko a wuri guda ai me yasa kaga ko a tsarin duniya ba a sarki biyu gari guda saboda idan aka ce ga sarki ga sarki to akwai matsala wa za abu wa za a kibi waye dole abu waye zai fi wani kuma shi yasa ka'ida kaga al'adar sarautun ƙasar Hausa ko cire sarki aka sai a dauke shi daga garin a kai shi wani gari saboda dai a sarki yake aiki sai in yana nan yana da wata izza da yake ji a rai dai da wata alfarma wurin mutane da za ta hana su duwan sarkin suna tare da shi da haka bayyiwa a ce duniya tana da Allah guda biyu kuma a ce abu guda ke zartuwa lokaci guda alhakimu tirmidhi yana ba da labarin matakai na sufaye na waliyai ya zo yana maganar autadu wanda su ne taraku da ce suke tallabe da duniya ya ce a shekara sukan haɗu su mitin wa za a azurta wa za a talauta wa za a kaza ya ce akan tashi ko an mai kabo-kabo cikin zama wannan ya ce a ba wani wannan ya ce bai tashi a ƙarshe a faɗa wannan ya wannan kabo-kabo wannan wannan kabo-kabo haka ake tashi so wannan dai kawai kaga shi kai dai yana hikaito abin da ke gwada ƙarya ne labarin da yake bada don haka Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne cewa Allah ya shiga cikin jikin annabi Isa da haka Allah shine annabi Isa dan Maryam wannan ba gaskiya bane ba annabi Isa bawan Allah ne ba kowa ba ne ba in huwa illa abdun an'amna alaihi kamar da Allah ya ce wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il me ya sanya to Allah ya halitta annabi san banda gwada ikon shi abu na biyu shine dama ai san da maryam sai magana ya za a halitta shi wani bai taɓa kusanta ta ba a cikin ansar da ya ta yi kala ka zalika kala rabbuki huwa alayya hayyin sai ce wani naj'alahu ayatan lin-nas dan ya zama aya ga mutane Allah ya asa haife shi babu uwa ba uba don ya zama aya ga mutane su fahimci cikar ikon Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda yake halittar abin da ya zo ko da babu sabubban da aka sani ana riku da su wajen samar da abin Allah yana iya samar da shi wajen lissafin adam wajen abin da ɗan adam yake iya gani da haka annabi isa bawan Allah ne kuma shi ma bai taɓa jingina ma kai ne cewa Allah bane wallan ya sanki fil masihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabun annabi isa bai taba girman kyamatar ko ya girman kai a ce shi bawon Allah ne ba bawon Allah ne shi bautar Allah yake yi kuma sadda yazo ya fara da awasta tarihin da awasta da yazo ya yi kira ne zuwa ga bautar Allah shi gare ko mutane suka bi shi a lokacin da mabiya mutane da yawa suka bi shi wannan mafi yawan mabiyan shi mafi yawan mabiyan shi matalakawa ne masu rauni wanda kuma su ne mabiya annabawa da sai yahudawa suka yi ta kokarin tunzula ko haifar da rikici tsakanin annabi isa alaihi salam da da'awarsa da kuma sarakunan rumawa na lokacin da kokarin su shiga su dauki mataki su hana shi ci gaba da da'awar duk da fa sun san abin da yake kira kai shine abin da annabi musa ma ya kira zuwa gare shi suka yi ta kokari to al'adar sarakunan roma ba su sanya baki cikin harkokin da suka shafi addini amma da suka ci gaba da tunzurawa suka ci gaba da rura wuta suna gwada ma ya fara karfin da zai iya zuwa ya fada da gwamnati da waye irin abin da al'ada duk wanda yake yaki da gaskiya kenan wannan yasa suka tunzura karshe aka ba da umarni a kama shi in an kama shi a gitse shi a kashe shi wanda wannan labari ne mai tsawo ba mahallin mu tattauna shi bane nan lokacin da aka zo akwai cikin mabiyan wanda shi ne aka wakilta ya taho da jami'an tsaron da aka turo su kama annabi isa su je su kashe shi annabi isa a lokacin yana kwanci cikin almajiransa sai allah ya sanar da shi abin da zai faru almajiransa su goma sha ɗaya da suke kwanci sadda suka zo bakin kofar ɗakin da yake kwanci sai ya fita sai allah ya aiko mala'ika ya fita da shi ta tagar ɗakin wakilin da ya zo wanda suna cewa sunansa yahuza da ya shigo ciki da nufin ya gwada inda annabi isa yake sai allah ya mai da mai sifa da magana irin ta annabi isa da haka sadda ya hito sai yake cewa ina yake su kuma almajiran annabi isa da hayaniya ta da su suka ce ba kai bane ba kai ne ko dan haka waɗannan da suka zo suka kama shi suka tai da shi yana ba ni bane suna aiwa ya isa kai ne isa kuma shine fadin allah walakin shubbiha lahum sai aka maida mai kamar annabi isa sai suka sai da shi su su kashe shi annabi isa kuma allah ɗauke shi amma su almajira annabi isa sun fahimci ba annabi isa ba ne musamman sanda suka ji ya shigo da cewa ina yake sun gane ba annabi isa ba ne wannan to matsala a jini kiristanci ya samu matsalar da ya samu shi ne su yanzu babba alamar da ake gane addinin shi ne ne cross shi ne symbol na addinin su ma'ana suna yana ishara zuwa ga crucified abin nan shi wasfell shi wanda aka gitse aka kashe alama ta abin da yake gwadawa kenan to kuma idan har ya mutu ya zo duniya ya mutu kenan ya tafi ko to yanzu kuke bauta ma tunda dai alama addinin ku aiga yana an gitse shi ya mutu ko har ma idan rana ta kewayo radda aka gitse shi kun mai da ita ranar biki da shagali ko to ranar in ta kewayo kuna bikin an kashe shi to yanzu da aka kashe shi waye kuma kuke bauta ma wa ku wanda addinin kuma bai shiga sai kun gwada alamar cewa an gice shi din to waye ya mutu san kuma yanzu waye ke rike da rayuwar ku yake muku abin da yake muku to daidai nan ga ƙarshe suka samu matsala to daga nan ne wasu suka zo da aqida al-ulum cewa bayan ya mutu ai ruhin shi ya rawa yana ci gaba da rayuwa ba shi sa suke cewa akwai Allah uba Allah da akwai ruhi mai tsarki ba to sai suka ce ruhin shi ne ya dawo shi ne yake ci gaba da tafiyar da al'amura bayan ya mutu mu musulmi kamar yadda Allah ya ga mu dauke shi ya dama yace inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya dan kuma Allah ta barrafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauke Annabi Isa kuma zai sake dawowa nan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hamma Allah ya faɗi wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida zai dawo nan gaba to sai suka samu matsala daidai nan gaba shi yasa duk yin zaka tattauna da shi sai in ka kai shi bango ne zai iya yadda cewa annabi isa ya mutu to kuma yadda da annabi isa ya mutu wani abu ne wanda ba a iya kore shi saboda shi ke cikin a taura abuwan injilansu shi yake ciki abin da ya tabbatar kenan to wani abu ne wanda ba a iya mutum shi a tabbatar da shi kuma a shiga dambarwa game da to yanzu wa ake bauta mawa dan da zai shi da mahaifiyar shi ba kowa yanzu tun da ba kowa yanzu kau shi kenan akwai wasu daga cikin bibles da suka yi magana cewa a'a ba mutuwa ba ɗauke shi aka aka tafi da shi ba ma ya fita ya gudu ya tafi ƙasar indiya a ƙasar indiya a nan ya mutu har ma akwai kabari da ake gwadawa ana cewa kabarin annabi isa ne ala ayi hal da ayya ne mutu kenan tunda ya mutu yanzu waye allan wanda ake bauta ma tunda shi wancan ya mutu haka wannan abin da suke jingina wa allah ƙarya ne ba gaskiya bane ba allah ba ya da mata allah ba ya da ɗa Allah duka ya tsafuka daga wannan annabi isa bawan Allah ne ya aiko shi ya zo iya da sakon Allah sadda ya shiga cikin barazana da yunkurin kisa daga mutanen da aka aika shi zuwa gare su sai Allah ya ɗauke shi kuma zai sake dawowa nan gaba an ɗauke shi ya tafi mahaifiyarsa kuma ta ida rayuwarta kamar yadda sauran mutane ke rayuwa kuma ta gama ta koma ga Allah subhanahu wataala shi kau Allah yana nan baya mutuwa dama bai da farko bale yayi karshe wanda ya farko shi yake da karshe shi kawai Allah baya da farko bale yayi karshe yana nan rayuwarsa rayuwa ce madawwamiyar rayuwa wacce ba ta da farko ba ta da iyaka shine kuma abin bauta nan kowa wanda ya kamata kowa ya bauta mashi subhanahu wa ta'ala kuma wani abin da zai gwada maka wannan idan har annabi isa Allah ne da zai iya biya mu ne bukata bukata ce to me yasa bai kare kai ne daga wadannan sanin da suka kake saboda ai in kana bauta mu cikin abin da yasa kake bauta wa Allah Allah yana kare ka ne bukata Allah ya maka ko in kana cikin damuwa Allah ya kwarege maka in matsala ta taso Allah ya kare ka da sauran waɗannan abubuwa kana kana kallon Allah ya tantance ka bauta mishi ne sannan kuma banda ma bukatun naka da yake biya shi da ya kasa kare kai ne ya za a iya kare ka shi bai kare kanshi ya za a iya kare ɗaya daga cikin sahabbai yake ba da labarin abin bautar shi a jahiliya gunki yayi ya aje wata rana dila ya zo ya hau saman kan gunkin sai ya mashi fitsari bisa kai da ya dawo ita da dila ya mashi fitsari ta kai ya kama shi ya kalli Allah ya ce a rabbun ya kula sa'ulu banu alaihi laqad zalla man balat alaihi sa'ali wai sai yanzu ubangiji ne dila zai hau kai sai mai fitsari ya ce gaskiya duk wanda dila ya mai fitsari bisa kai ya wulakanta kowa ne to yanzu wanda ya kasa kana dila ya hau kan shi mai fitsari yaushe zai kare ka kai a gaba zai kare ka makina to shi in yana iya kare ka ya baka me yasa bai kare kai ne daga wadannan da suka suka yi kurin kashe shi wannan kallo na farko kenan game da aya to mu dawo maganar malaman musulunci game da aya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kafirci kaga wannan yana gwada batar wanda bi yake ganin kiristoci ba kafirai bane da haka wadanda ke magana bai ma halitta a cewa kiristoci kafirai zai a ce masu ahalin kitabi nan ta yi laƙar Allah ta laƙar kafar alladina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laƙar kafar alladina qalu inna Allah salisu salasa ba kuma kiristan da bai da wannan aqida da haka duk wanda ya wannan sunan shi kafiri in bai san kalmar kafiri daga kyale shi bai so amma dai sunan shi kafiri kafiri sunan shi kenan inna ba sakwace ko da wani yake yi so yace kai ma yaran ka magana suna ce man kahiri sai in dan kahiri kahiri kake sai ba ce ma kahiri tunda ba ka so da haka dai dan kahiri kahiri yake dan kahiri kahiri kirsa kahirci yake haka Allah ya tabbatar dan Allah sai da ya rantsuwa ma sannan ya tabbatar da kafircin laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam sannan Allah dan yayi masu yanke masu abinda suke kokarin su gina shi kai ne annabi Isa sai masu yi ku bauta wa Allah Ubangiji na Ubangiji sannan sai Allah ya magana akan hadarin shirka Allah ce inda ku man yushrik billah lalle duk wanda ya sa wa Allah abokin tarayya faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna sannan wa ma'awahu an-nar makoma shi ta jahannam duk wanda ya sa wa Allah abokin tarayya haramun ne gare shi shiga aljanna in dai bai tuba ba kaga wannan yana ƙara tabbatar da faɗin Allah illa Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ابترى اسما عظيما wanda duk ya sa wa Allah abokin tarayya Allah subhanahu wata'ala baya yafe wannan laifin duk wanda ya sa wa Allah abokin tarayya in yayi aikin kirki ya lalace baki daya kuma in bai tubu ba shi babu shiga aljanna wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin duk wanda ya sa wa Allah abokin tarayya aikin shi ya lalace ba kuma idan mutum ya mutu yana shirka babu shi babu shiga aljanna in ya bi lahira cikin ya shiga wuta ba zai fita ba har abada saboda Allah ya haramta masa shiga aljanna makoma shi wutar jahannama kuma azzalumai ba su da mako ba su da wani mai taimako da zai iya kawo masa dauki da agaji wannan yana gwada girman hadarin sa wa Allah abokin tarayya kaga anan daidai sanda Allah yake magana abin da kiristoci suka yi kuma yana gwada hadarin abin da mummunan makomashi ga wanda ya yi da abin da yake jira ne idan bai koma ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya maganar wanda suka ce Allah shine na uku alloli ya kafirta Allah ya ce wa min ilahi illa ilahu wahid ba wani abin bauta da ya dace ya tantanta a bauta mashi sai Allah abin bauta shi kadai duk sadda wani ya zo yayi da awar cewa ga wannan ya kamata a hada shi da Allah a bauta mashi dalilin farko da zai kawo na cancantar abauta ma wanda ya jingina wa Allah shine dalilin farko da yake gwada bai cancanta abauta mashi ba a cikin dalilin tawayar wannan din yake tabbata na cewa bai kamata abauta mashi Allah shi kadai bai ya kamata abauta mawa kuma ko da kallon abin da ake gani zahiri ka kalli al-ayatul kauniyya ka aje al-ayatul shar'iyya ta kuma al-ayatul kauniyya ayoyin Allah da suke cikin halittun Allah subhanahu wataala abubuwan da Allah ya halitta ka kalli sama ka kalli ƙasa أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت ها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فكان لثمن الله الذي رفع السماوات بغير عمله ترونها ذات كنا غني با وتكلم السجدة السلبية تكلم يبدأ ألا يهلك شيء سمد كسر قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أننا ذلك رب العالمين لما كان أبن الله شكنا كنا ينزكو ذاكو كافر جيب هون لها لبشي كسا تكون فانادي كسامة أبو كنتا رأيا تكن بوتا الهلبشين فانا بيوا لتك سنن باكي لا كمان من تنبايا تي وايه وانده وانده تي ذلك رب العالمين تشيل أبجد تالكي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام sawa al-sa'ili bayan ya gama aka halitta ƙasa cikin kwana biyu duk albarkokin da Allah ya zuba cikin ƙasa da komai da ke cikin ƙasa cikin kwana biyu Allah ya zuba shi kuma ba dan sai an kwana biyu Allah ke iya zuba shi ba ya zuba shi cikin kwana biyu saboda tsarin haka ya tsara da hikimar sa subhanahu wata'ala bayan nake sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanu yadnu fati sama sannan sama hayaki ke babu ita faqala laha walil ardi ya qaw'an aw karha qala fa'atina qa'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تكبير العزيز العليم هكا يا أهل تسمى الدكا سما تقيزوا سما تبقى تشنكوانا جو الله يرسيسو شيني فانا شدا الله يتي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أول النبقى الله يرسي النبي آدم عليه السلام kaga ka kalli halittun duka baki ɗaya yadda Allah ya halitta su bayan ya gama halitta su sannan ya zo halitta annabi Adam alaihi salam ka kalli sama tun da kake baka taɓa san Allah gyara sama ba ba wanda ya taɓa gano inda sama take da matsala ko wani wuri ya kusa rikitowa ko masu bincike duk haukansu ba su taɓa gano inda ke da matsala sama da take bukatar gyara ba ta kauga sun zo har sai noman tumatir ya kace za a fara duniyar sama tambaya amma duk an gama wannan ba wanda ya taɓa tsin Allah gyara sama tana nan a yadda take haka Allah halitta ta ashe wanda ya wannan shi kadai ya tantance abota mai subhanahu wataala ka kalli kai kadai matakan halittarka a matsayinka na dan adam ka kalli yadda Allah yake halitta ɗan adam mataki-mataki yadda ya halitte ka wani mataki bayan wani mataki wani mataki bayan mataki ya halitte ka min nutfatin thumma min alaqatin thumma min alaqatin mutqa thumma min mudghatin thumma min alaqatin a ko likita ayan baki da ha ban ji ba ha ni ku barin karanta ayar da take kuma ai farko abinda ayar ta fara magana abinda Allah ya fara magana min nutfatin ya fara thumma min mubghatin thumma min alaqa thumma min alaqatin thumma min mubghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin lil bayyana kaga daga gudan maniyi mutum yake farawa ya koma gudan jini sai ya koma tsoka wata daga nan a gina halitta ta halitta ta wata ko ba za a halitta bayan nan kaga haka Allah yake tsara ya tsara abin nan sannan bayan san a halittu tsoka da jijiyoyi da abin da ke ciki a halittu kashi a lullube shi da nama a lullube fata a hiddo ka dan adam ka zo ka rayu da rauni ka girma kai karfi ka koma ka da rauni da ka baro baya wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri kai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a haka kadiba ya dan adam yake zuwa kowa wannan matakin ya biyo daga dubban mani ya fara ya koma gudan jini ya zama tsoka ya fara rayuwa kuma yana ci yana sha kuma ba wanda ya san wata hanya abincin da abincin ku jiba in ba Allah da ke bashi ba duk yadda uwa ke san da cikin ciki ba ta iya mika mashi abinci sannan ba ta iya gane me yake so cikin cikin balle ma ta mika mashi amma shi Allah ya san me yake so yaushe yake so nai ta yaya yake so nai haka yake bashi har ya gina halitta ya zama mutum sai a haihu shi sai ya fito duniya ya zo ya kama rayuwa tun yana kwance ido ya bude hannu ya miƙe ya tashi ya fara kihewa ya fara rarrafe ya fara zama ya fara miƙewa ya fara tafiya ya fara gudu ya fara magana har ya kai ya zama mutum kuma sannan sai ya zo ya salli Allah ya jingina wa Allah abokin tarayya wanda shi kai ne halitta shi tana gwada Allah shi kadai kamata abota mai subhanahu wataala kaga wannan duka cikin ayatul lahil kauniya kadibi kasa da albarkatun da Allah ya zuba kasa kadiba eh cikin albarkokin da Allah ya zuba kasa yanzu duniya kana tunanin kashi nawa cikin dari aka ɗigo kadiba da yanzu ka kalli Najeriya kawai har yanzu mu man fetur kare ake sha man fetur kuma ɗaya ne cikin dubban albarkatun da Allah ya zuba kasar Najeriya ga sunan kowa ɗiba yake a ɗiba ka ɗiba yadda ake ɗiba arzikin Najeriya da ƙasa kullun ɗiba ake yi kullun ɗiba ake yi kullun ɗiba ake yi abinda shi ɗan ƙasan ma hankalin shi bai bashi ana ɗiba ta kuma ga yanar bai kare ba rijiya Allah ce haka ake ta ɗiba iska Allah yake korowa muke lumfashi tun da ka zo duniya ake iska baka taɓa yawa gari aka ce yau an ta yajin aiki ba iska ko wuta ta ɗauki babu iska irin yadda unguwarku za a ce ga ruwa ya ce ba wuta kwana biyu ba ruwa ba a taɓa zuwa sadda za ka ji an ce yau an wayi gari babu iska iska ya ɗauke sai an yi gyare-gyare ba tun da ka zo duniya kake shakan lumfashi in ka ga mutum sai ya sha wancan lalurar rashin lafiya ce ba iskan Allah ke babu ba kuma shi ma wanda ɗin da ake bashin cikin na Allah ne ake ɗiba a zuba cikin wani wuri wani kala daban a adana a dinga sai da mashi shi kawai Allah kyauta yake bashi nan wurin to duk waɗannan in kana kallon su ayoyin Allah ne ka kalli itatuwa da tsirrai da muke gani Allah ya halicce su dukkan su da ka gani nan wurin duk isan da ka sani yadda Allah yake sanar da kai yana sanar da kowane isu yana sanar da yau ganye nawa ke jiki shi duk ganyen da zai ciro daga jiki Allah ya sani wa mata tsuba min waraqatin illa ya'lamuha duk ganyen da zai cire jikin kowane isu Allah ya san wannan ganyen yanzu zai faɗo ya ciro daga jikin wannan isu ashe ka Allah ya tantance abota mai shi kai da haka in ka kalli ayoyi na halittun Allah subhanahu wata'ala to sun tabbatar da Allah ya tabbata abota mu shi yasa Allah kullum ke kiran mu zuwa ga yin tuntuntuni game da ayoyinsa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan ayata wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha azaba ta tabbaka duk duk wanda ya karanta wannan ayar bai tsaya yayi tunani game da abin da ayar ta kunsa ba saboda abin da take magana na girman Allah subhanahu wata'ala da sassanta abota mashi Allah ya ce wa mamin ilahin illa ilahu wahid Allah ya ce wa in lam yantahu amma yaquluna in har ba su hanu daga abin da suke faɗi na dingina wa Allah da da abokan tarayya cikin mulkin zaba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lalle wata irin azaba ne radadi za ta shafi waɗanda suka kafirta daga cikin kaga na Allah yana jan hankalinsu zuwa ga barin waɗannan maganganun cewa inna Allah wal masih maryam da inna Allah salisu salasa su hannu daga irin waɗannan maganar in ba su hannu ba to wata irin azaba mai raɗaɗi za ta shafi waɗanda su kafirce wa Allah saboda Allah mai tausayi ne mai jin kai ne Allah zai rufe ba wa kofar rahamarsa yanzu duk sun gama wannan ta'asar Allah so ke su tuba Allah ya ce a fara ya tubu na ila Allah ya yanzu ba za su tuba ga Allah su nemi gafara Allah ba kaga duk da abin da suka jingina wa Allah duk da abin da suka jingina wa Allah na tawayar amma yanzu abinda Allah yake so ya bude masa kofa ta su tuba ga Allah su nemi gafara Allah wanda kaga Allah yana ya tanada azaba ne amma ba so yake bayu shiga cikin azaba sai dai bawa shine ya zabe shiga azaba saboda in kun in Allah ya kun yi imani Allah ya sa ku rahama bi Allah zai sa fa'ida ma yafallahu bi azabikum in shakartum wa amantum in kuka imani kuka gode wa Allah me Allah zai samu dan me zai da azabtar da ku da zai duk da wannan kaga kuma ka lura fa daidai Allah na gama faɗin abin da suka yi mashi amma yana buɗe masa kofa a fala ya tubu ne Allah ya tsakiru ne wannan ya gwada kullum ka karfe bayan Allah kofa tuba duk laihin da mutum yake wa Allah duk bannan da yake wa Allah ka karfe mai kofa tuba sai dai in bai tuba ga Allah subhanahu wataala ba da ya kira Allah yanzu Allah zai saurare shi ana ba labarin alawa bi haddisu an bani isra'ila wala harb irin kisoshin da ake rutuwa ruwayin bani isra'ila wani ya zauna yana kiran gunkin shi sai ke cewa ya sanamu ya sanam bukata gare shi sai ke kira ya sanam ya sanam yana gunki ya yi gunki ka taimaka yana cikin wannan ya sanam sai bakin shi ya kuce sai sai ya samad kawai sai bukata shi ta biya sai malayu suka ce ya Allah gunki yake ta kira ya kawai dan bakin shi ya kuce sai ka sai ah yace da boga wanda ya kira bai iya batun da ya kira mai iyawa kuma ai gara a gwada mai Allah na iya abin da ya san wanda yake kira ai bai iya mashi yasa da ya ta kira ne sai bai yi ba amma yanzu da ya kira samad shi ne samad shi ne wanda kowa ke nufa da bukata ta tun da ya kira samad kuma a samad yana da ikon biyan bukata ta sai a gwada mai bambancin samad da sanan ɗin da yake kira don haka nan take yanzu nan Allah yake buɗe masu kofar su tuba Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana duk abin da ke rista idan ya zo ya tuba ya koma ya kadaita Allah da bauta Allah zai gafarta mishi da abin da domin al-islamu yusubbu ma kana qablahu duk abin da mutum yayi kafin musulunci idan ya musulunta musulunci yana goge masa duk laifukan da ya baki ɗaya kafin ya shiga musulunci shi yasa ya daga duk wanda ya musulunta ba a cewa ya koma ya yi kaza ya yi kaza ya sace kaza ya sace kaza in dai mutum ya musulunta musulunci ya goge mashi duk wanda yanzu kaga ka kaddara ubasan da ya musulunta duk abin da ya mamu sai dai mu hakura lahira sai dai Allah ya biya ba abin da za a sai dai lahira Allah ya biya a madadin shi ya biya haƙoƙin mutane da ke kai ne amma ya ci banza na hausawa ba abin da za a yi saboda da ya riga ya musulunta shi kenan al-islamu ya dubbu ma kana qablahu wani malami lokacin obasan zai adda ita Allah san obasan zai musulunta ita amma dai da ya tice mu saboda shi yana ganin idan ya ya musulunta a ce duk abin da yadda aka rayu nan a ce kuma an wuce haka da ya tice mu a ya musulunta Allah ya yafe mashi ai dukkan mu nan so muke yi mu ma Allah ya yafe ko wala yafu wala yasahu ala ta'ibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce bal masih ibn maryam yanzu an dawo psychological approach kuma baya an kawo yanzu na Allah yana magana da mu da hankalin mu kallishin annabi Isa Allah ne bai sai shi Allah ce Allah ya ce shi almasih dan maryam ba kowa bane inna rasulun qad khalat min qabli rusul manzuni da kafiye shi ire-iren shi manzanni sun zo sun mutu ba shi ne manzan farko da ya fara zuwa wasu manzanni sun zo kafin shi sun mutu wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa siddiqiya ce siddiƙantaka shine matakin darajar da ke biye da darajar annabta da mutum ya zama siddiƙi in zai ƙara matsawa mataki na gaba to annabi zai shi yasa ma Allah ya ce wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina sai wasu siddiqina sannan wa shuhada'i was salihin dalil daga annabawa wanda ke biye da su sune wa sune siddiqai ta yi imani da Allah siddiqi ya ce ta gaskata danta da Allah ya aiko shi ta yi imani da Allah to wannan gabar ibn hazm az-zahiri a wannan gabar yace mahaifiyar annabi isa annabi ya saboda ni saboda na farko Allah ya mata wahayi gashi kuma na an kira ta siddiqiya yace da haka akwai mata annabawa yace kuma mata uku sune annabawan da aka yi na farko taratu mahaifiyar annabi ishaq dan annabi ibrahim na biyu mahaifiyar annabi musa da sai sai maryam alaihi salam saboda me ce domin dukkan su Allah ya aika mala'ika da wahayi ne ita mahaifiyar annabi ishaq taratu Allah ta wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat a kafin nan a lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim kahin nan bayan sun zo sun yi magana da shi sun masa albishir cewa Allah zai bashi ko sai ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun hada ba ali shaykha inna hada la shay'un azim qalu a ita ce ta faɗi haka tace yanzu ne zan haihu tsohon tsohon da bibidi na ya tsufa tace wannan abun mamaki faru sai suka ce mata a ta'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu innahu hamidul majid tace suka ce rahmar Allah ce da albarka su gare ku ya ku iyalan wannan gida ka gama da iku sun yi magana da matar annabi ta mahaifiyar annabi musa Allah ta wa auhayna ila ummi musa an arbi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa za'iluhu min al mursalin Allah ya ce mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa muka ce ki shayar da shi idan kika ji tsoron za a cin mashi ki jefa shi cikin tekun nan in kin jefa shi din nan wala ta khafi wala ta hazani kake ji tsoro kake bakin ciki inna raduhu ilaki lalle mu zamu mai lushu sannan wa za'iru min al-mursalin zamu tashi cikin manzali kaga ita ma mala'ika yayi magana da ita sannan mahaifiyar annabi isa zama karanta ko wa rusul kitabi maryam idin tabazat min aliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ابن حزم يتشي كنا وانا يقول لك وانا ماتا النباوان shi ya tafi fahimtar take na akwai annabata annabawa kuma waɗannan ukun mata ne matan annabawa ne mata cikin amma Allah subhanahu wataala a suratul yusuf ya koda na ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura sai ba mu aiko wani manzo ba ya kai annabi alaika salatu wassalam kafin kai fati maza fati mazaje ne da muke yin wahayi gare su kuma daga mutanen birane babu ba kauye cikin annabawa dukkan sa yan bini ne shi ma wannan wani lissafi ne wanda ɗaya bai canza shi tunda annabi yusuf alaihi salam din ai da baban shi ya zo cewa ya abata ya za ta uyu ya ya kadda alha rabbi haqqa wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijin wa da'a bikum kaga shi daga kauye ne amma kaga Allah ya ce duka annabawa min ahli al-qura suke wasu ka ce ko dai in an kamanta da masar a ce garin su kauye ne amma ba wai kauye ba ko kuma ɗaya cikin dubu biyu tanzan lissafi da haka wannan ya tabbatar da sabanin abin da duk malaman musulunci suka tafi a kai babu annabi ya mace cikin duk annabawan da Allah ya aiko duk annabawan da Allah ya aiko dukkan su maza ne babu annabin da yake babu annabi ya mace cikin su wani irin wahayi aka yi ma waɗannan mai matsayin wahayi wannan gobe insha Allah za mu yi da bayani akan wannan ayar abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada wannan mu kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh